waɗannan magabata namu abinda suka kasance suna yi kenan idan goma ta ƙarshe ta zo so da haka ina ma ina ma kaina da juna da mu da mu gabaki ɗaya wasiya mu ci gajiya waɗannan kwanakin kan mu manta a cikin waɗannan kwanaki masu albarka ake samun lailatul qadr kamar yadda hadisai ingantattu suka tabbata daga daren 21 har zuwa daren 29 waɗannan kwanaki masu albarka a cikin su ake tsammanin aidakon lailatul qadr wanda Allah ta'ala kuma ya datar da shi da wannan dare mai albarka to ya dace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya sa a ranar lailatul qadri ya tashi ya kiyamul laili kuma ya dace ranar ce yana mai imani da Allah kuma yana neman Allah ta'ala ya bashi lada to sakamakon da Allah ta'ala zai masa shine gufira lahu ma taqaddama min zambihi abin da ya gudana na zunubansa an gafarta masa duka to me yafi wannan kuwa in ka ji ana cewa hayewa to wannan ita ce hayewa so da ka Allah madaukakin sarki ya azurta mu da kwazo bayan ya azurta mu da kwazo ya azurta mu da yi dan shi bayan ya azurta mu da yi dan shi kuma ya azurta mu da karba daga gare shi Allah ya datar da mu Allah ya sa muna cikin waɗanda za su dace da lailatul qadr Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da wannan dare mai albarka Allah ya sa muna cikin waɗanda Allah ta'ala zai gafarta musu a cikin waɗannan kwanaki da suka rage mana Allah ya taimake mu za mu tashi Allah ta'ala faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa fa wasu wasu lahum ash-shaytan bismillah ma a'udhu billahi minash shaytanir rajim na'am فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين نعم إلا
Allah ta'ala ya ce fa waswasa lahumash shaytanu sai shaytan ya rika yi ma annabi Adam da matarsa Hawwa waswasi a cikin zuciya li yubdi lahuma domin ya bayyana musu ma wuri abinda aka boye daga idan su min sau'atihima ma na al'awras wa qala kuma yace ma na ha kuma rabbukuma ai ubangijinku bai hana ku ba an hadhihi shajarati da ku ci wannan itaciyar da ya hana ku illa an takuna malakai ne ya muku haka ne sai dan ku zama mala'iku guda biyu aw takuna min al-khalidin ko kuma dan ku zama cikin waɗanda za su dawwama a ban ƙasa ba za su mutu ba wannan Allah ta'ala ya ba mu labari mun ji jiya bayan Allah ya kori iblis daga aljanna sai ya ce wa ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna Allah ta'ala ya ce ma annabi adam alaihi salam ya zauna a cikin aljanna da shi da matarsa duk abin da ke cikin aljanna nasu su ci abu mai yalwa su ci a matsayin abu mai daɗi su ci kuma a matsayin suna da bukata sannan kuma Allah ta'ala sai ya musu jarabawa sai ya hana su cin wata itaciya kwara ɗaya kak ya ce in suka ci wannan itaciyar kai ba ma ci ba ka su kusanci inda take domin idan suka kusance ta za su ci idan suka ci kuma to tabbas za su zama cikin alzalimai waɗanda suka cuci kansu suka aikata abin da Allah ya hana su to iblis bai kyale su ba saboda haka fa wasu wasalin mashefa sai iblis ya zo ya rika musu wasi. yana sa musu kaikayi a cikin zuciya yana ziga su yana ce musu ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajarati ai ubangijinku da ya hana ku cin wannan itaciyar kun san dalilin da ya hana ku illa an takuna malakai ya muku haka ne dan ku zama mala'iku mala'iku da iblis ya san suna da darajar suna da daraja to shine sai ya musu amfani da wannan yaudara sai ya ce ma annabi adam da matarsa hawwa ai Allah ya hana ku ku ci itaciya ne kawai dan yana muku bakin ciki kar ku zama mala'iku guda biyu sannan abu na biyu Allah ya hana ku ku ci itaciyar nan ne dan kakku da wama kamarsa ai shi ba zai mutu ba ko Allah ta'ala ba zai mutu ba iblis ya san haka sannan Allah ta'ala ya sanar da annabi adam alaihi salam a cikin ilimin da ya sanar da shi cewa Allah huwal hayy Allah ta'ala rayayye ne baya mutuwa to shikenan sai musu amfani da wannan dama amma abinda iblis yake nufi li yubdi lahumma ma wuri anhuma min sau'atihima burin shedan na farko shine ya bayyana musu al'aurash domin matakin farko da za a ma mutum idan ya saba ma Allah subhanahu wataala shine Allah ya tsaraitar da shi shi yasa da kaga al'umma na yawo tsirara to alamar fushin Allah ya sauka a kanta da kaga mutane suna yawo tsirara to a cikin fushin Allah suke bayan Allah ta'ala ya saukar da annabi adam ya sa shi a cikin aljanna in kuma halittar saye a ciki ya tabbatar masa da zama a cikin aljanna to cikin girmamawa da Allah ta'ala ya ma annabi adam alaihi salam da matarsa hawwa'u ya ba su tufafi ya ba su tufafi ya tsare ya rufe musu al'aurar annabi adam alaihissalam baya ganin al'auran matarsa hawa hawa ba ta ganin al'auran mijinta annabi adam alaihissalam suna cikin aljanna cikin sutura al'aurar su bata bayyana ba to tintini iblis bakin cikin sa cikin abin da yake so ya bayyana a gare su shine su ga al'aurar juna shi yasa duk ranar da kaga al'umma tana yawo tsirara matanta na yawo tsirara to shi ya alama ce ta hushin Allah shi yasa annabi sallama ya faɗi yake cewa sinfani minan nasi lam arahuma yace nau'ukan nau'ukan mutane jinsin mutane guda biyu Allah madaukakin sarki bai kaddara mun zan gansu ba nau'i na farko manzon Allah ya ce rijalun bi aidihim siyaqun yadribuna biha an-nas nau'in farko na mutanen da annabi sama yace ban gansu ba sai a ƙarshen zamani za su bayyana wasu mutane hannuwansu da buloli haka nan ba a musu komai ba su rika kama su rika zaula ma mutane suna cutar da su malamai suka ce wannan kinaya ce ta azzalumai da za a rika yi ko shugabanni ko kuma masu fushi da fushin shugabanni haka nan kawai su rika dukan mutane suna gana ma mutane azaba suna gasa musu aya a hannu sannan manzo Allah sama yace wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asmimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu la tujadu min masirati kaza wa kaza jinsi na biyu na mutanen da manzo sama yace ban gansu ba alamar bala'i ya sauka a cikin al'umma nisa'un mata ne kasiyatun gasu sun sa riguna amma ariya a tsirara suke ga rigunan sun sa ba za ka ce ba su sa kaya ba amma sun sa amma da kayan da rashin su duk daya kasiyatu na ariyatu ma'ilatu suna tafiya suna rangwada mumilat sannan suna jawo hankalin lalatattun mazaji ru'usuhunna kawunan su sun tara gashi ka asnimatil bukhtin na'ila kamar tozan raƙuna raƙuma waɗanda suka kasance kun san raƙumi idan tozansa ya tozo sai kaga ya kwanto haka raƙumi ya rika kenan to haka kawunan nan nasu suke sun tara gashi sannan kuma gashin ya karkata yi nan ko kuma ya hagu yanzu waɗannan jinsin mutanen guda biyu ka gansu ko baka gansu ba ka gansu to annabi sama ya ce bai gansu ba to mahallin shahid duk inda kaga al'umma na yawo tsirara to alama ce ta hushin Allah to shi yasa Iblis babban burinsa shine ne al'aurar ‘ya'yan Adamu ta bayyana, a daina suturta kai, maza su rika komawa suna sa kaya mutum ya zo masallaci ya ruku'u amma hannun shi na baya. Mutum ya yi ruku'u ko ya sujada amma yana rigima da rigashi, saboda shi can shi ya san mazaunansa suna bayyana kuma ga wasu a bayansa. sannan mata su kuma ba a maganar su ƙarshe ne shi yasa sai ka ga hatta abin da ya shafi motsa jiki sharrin bai hude tuba babu yaron iblis cikin jikokin iblis yahudawa in suka tashi ga kayan maza a motsa jiki ma sun fi mutunci fiye da na mata yanzu yan marathon yan masu gasarya da kanin wani idan kana ganin su ko a talabijin ko kuma ka gansu sun zo sun cika ma mutane titi mata kayan maza ya fi na mata kyau ya dan fi kayan maza sun dan fi na matan mutunci mutunci mutunci mutunci kadan to to kaga shine wannan to iblis abin da ya rika yi kenan wannan abin da Allah ta'ala ya bamu labari kenan a cikin suratul araf nan da miki amma a cikin suratul baqara Allah ta'ala sai ya ce fa azallahum ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi da Allah ta'ala ya ce ma annabi Adam alaihi salam uskun anta wa zawjuka aljanna ka zauna da kai da matarka Hawwa a cikin aljanna duk abin da kuke so ku ci duk lokacin da kuke so ku ci amma banda itaciya daya fa azallahum ash-shaytanu anha iblis sai da yaje zani ya kafar annabi Adam da matarsa Hawwa daga barin wannan bishiya sai da ya sa shi ya ci itaciya ya zuga matar ta ci itaciya me ya sakamako fa akhrajahuma mimma kana fi sai iblis ya fitar da su daga abin da suka kasance a cikin sa na ni'imar aljanna burin sa ya cika yadda aka kore su ma a kore su kaga wannan zai fitar maka da wani darasi daga cikin miyagun cututtuka na farko da suka fara bayyana aka fara saba ma Allah da su bayan girman kai sai hasada ai malamai tattaunawa ma suke yi ayyuhuma sabaqa al-akhara wai hassada ce ta riga girman kai hassada ce ta jawo ma iblis girman kai ko ko iblis girman kai ne ya jawo mishi hassada malamai suna ta tattaunawa akai amma dai waɗannan miyagun cututtukan guda biyu to su ne cututtuka guda biyu manya-manya da aka fara saba ma Allah ta'ala da su kuma duka cututtuka ne na iblis hassada a rasa duka ka gani ko to wannan wannan na bakara kenan fa azallahum ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi amma a cikin taha da Allah ta'ala ya tashi bayani sai ya ce fa waswasa ilayhi ash-shaytan sai shaytan iblis sai ya zo ya rika ma annabi adam alaihi salam waiwayi a cikin zuciya yana fada masa yace qala ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi ya kai adamu shin ba ka son in nuna maka bishiyar dawwama in ka ci ta zaka dawwama wa mulkin la yabla da mulkin da ba zai kare ba ba yi da ƙarshe ka dawwama kuma kai ta mulki ai shi yasa malaman lugha in suka tashi suna fassara attahiyatu lillah kalma attahiyat wasu suka fassara da albaqaul khulud wasu suka fassara da almulk kaga attahiyatu lillahi mulki ya tabbata ga Allah attahiyatu lillahi dawwama ta dawwama ga Allah shi kuma dan adam waɗannan abubuwan guda biyu da za a masa su to an gama mishi komai ya dawwama sannan kuma ya samu mulki kuma duka ba su domin mulkin nan kai na Allah ne san maka yayi kuma in ka gama ma ko shekara nawa kai za a tafi lahira ranar da Allah zai ci almulku yawma idhin alhaqqu lirrahman liman almulku alyawm lillahi alwahid alqahhar sai za a yi a gama kaga malik ibn janab yana baitin sa yana cewa min kulli ma qad nalahu kullu alfata qad nimtuhu illa at-tahiyya duk abinda wani dan mace yake sama na gama samu sai sai at-tahiyya da suka tashi fassara attahiyya sai suka ce bai samu mulki ba da suka tashi fassara attahiyya sai suka ce ya samu mulki amma yanzu abin da yake so shine dawama kuma ba zai dawama ba to da wannan iblis ya yaudara annabi adam alaihi salam hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla ya adamu ka bari mana in nuna maka bishiya a cikin bishiyoyin aljannan nan ni na riga ka zama kai ka san na riga ka zama a cikin aljannan nan ba inda ban sani ba a cikinta so da kamu mun san ni na san map ɗinta na san yadda aka yi sketching out na aljannan nan gabaki ɗaya ba inda ban sani ba nata ina da map ɗinta a cikin zuciya so da ka a ciki akwai wata bishiya wannan bishiyar shajaratul khuldi ce bishiya ce ta dawama in ka ci ba ka ba mutuwa zaka dawama sannan wa mulkin la yabla da mulkin da ba zai kare ba in ka ci wannan bishiya kaga shine wannan to da wannan iblis alaihi la'natullah ya yaudari babanmu annabi adam alaihi salam yi masa waswasi mala ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi yake cewa wa awwalu kaidihi wa makr farkon makircin iblis da kisisilarsa da iya tsiyarsa da iya taggunasa annahu kada al-abwayn bil ayman al-kadhiba yazo ya yaudari iyayenmu guda biyu da annabi adam alaihi salam da matarsa Hawwa alaiha salam ya yaudare su bil aimanil kadhiba da rantsaran tsankariya domin a aya ta gaba Allah zai ce mana wa qasamahuma inni lakuma laminan nas Iblis ce da ya karfafa maganarsa da ababan karfafa magana guda biyar dan ya yaudari Annabi Adam alaihi salam ya faɗa musu anni nasihun lahuma yace ni mai muku nasiha ne وأنه إنما يريد خلودهما في الجنة سنيه ودري بابامو da matarsa Hawwa annabi Adam kenan Iblis ya yaudare su da cewa ni wallahi tallahi ni so nake ku dawoma a cikin aljannan nan ka ji tsinan ne shi da aka kora tsinan nan Allah ba shi da aka kora wai yana son su dawoma a ciki wallahi ni ina son ku dawoma a cikin aljannan nan ne شيكينا مال ابن القيم يشي فالوسوسة حديث النفس والصوت الخفي أبن دا أكي تيما وسوسة الوسوسة شيني مي شيني حديث النفس مغانر زوج زنشان زوج شيني أكي تيما شو وسوسة سنن وصوت الخفي أزو أنا ما مغانا لصوتي الآن كأن wanda yake maka shi kanshi baya jin abin da yake faɗa maka sosai shi ne ake ce mishi waswasa a zo ana ma magana a kunne zancen zuci ko kuma magana da za a zo ana maka ita a hankali to haka iblis ya zo yana ma annabi adam alaihi salam shi ne malamin kan ya ce wabihi summiya sautul huliji waswasan ai shi yasa idan mace ta sa dan kunne musamman dan kunnen ya zama yana da dan girma to in tana tafiya zai rika haɗewa ƙarafan da suke jikin ɗan kunnan za su rika ɗan haɗewa ita kaɗai za ta rika jin ƙaran to shi yasa ake ce masa waswasatul huli eh wato ƙara ta ɗan kunne ko kuma idan ta sa awarwaro idan ta ɗan yi haka za ka ɗan ƙasƙasƙas ɗin nan to shi ma ana ce mishi waswasa da larabci sannan a larabci ana cewa rajulun muwaswisun bi kasril wawi ana cewa mutum mai yawan waswasi shine ne mutumin da zai tazance a zuciyarsa wani zubin idan zancen ya masa yawa kawai sai ka je yana magana shi kadai tun yana karanta wasikar jaki har abin boye ya bayyana kawai sai kaga mutum yana tafiya musamman irin wannan yanayin da ake ciki kawai sai ga mutum yana tafiya wani zubin ma matashi ne bai da mata ko daya amma kawai ya kama hanya titi yana can yana yana yana yana kawai sai ka je yana cewa bene bi ba wai ashe yana ta lissafa benayen da ya kamata a ce ya gina ne kuma bai da bulo ko kwara daya ko da inci hudu ne ko kuma ka je yana ci ya faɗi sunan wata mota mai tsada kaza eh alhali ko noti bayi da shi to kaji shine wasu wasa malamai suka ce an kira iblis muwaswis kuma ana ce mushi waswas kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa yake cewa min sharril waswasil khannas Allah ka tsare ni daga sharrin mai sa waswasi al khannas kuma wanda yake a fake ko kana ganin iblis al khannas kullun a boye yake li'anna nafsuhu tuwaswisu ilai an kira ka kai muwaswis sannan ana ce ma iblis waswas saboda wasu iblis yana zuwa ya maka magana a zuciya sannan kai kuma kana magana da zuciyarka kai kadai kai ta lissafa lissafi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ta'ala yake cewa lalle mun san abin da ran dan adam yake masa waswasi wato abin da ran sai yake karanta masa a hankali to kaga shine wannan shine waswasi to iblis malamai sun tattauna wai yayar tsayi yayar zuwa yana ma annabi adam alaihi salam magana yana masa rada ko waswasi wasu malaman suka ce Allah tun daga nan ya bashi iko ya zama me inna shaytana yajri min ibni adam majra dam Allah ya ba iblis dama ya gudana a cikin jikin dan adam ya rika saka mishi abin da zai saka masa kaman yadda jini yake gudana a cikin jikinsa to tun daga annabi adam alayhi salam aka ba iblis wannan dama ta cikin zuciyar annabi adam alayhi salam ya rika zuwa yana sa ma annabi adam alayhi salam wannan tunanin wasu kuma malamai suka ce a'a an kore shi daga aljanna amma kuma Allah ya bashi iko yana iya zuwa ta windan aljanna yayi ma annabi adam alaihi salam magana to wallahu alam Allah dai ya ba mu labarin cewa fa waswasa lahuma a wata a wata ayar fa waswasa ilaihi shaytan a can a nan a araf aka ce su biyu amma a cikin tsaha sai aka ce fa waswasa ilaihi me ake nufi ana nufin duka dai annabi adam alaihi salam shi iblis ya fara mawa iblis ya fara shi ya fara mawa domin idan namiji ya bi to mace mace bin sa zata yi mace bin sa zata yi to iblis sai ya fahimci cewa annabi adam alaihi salam shine matsalarsa kuma ya tabbatar da idan annabi adam ya bi to matarsa Hawwa'u ita ma taba'un lahu bin shi za ta yi domin mutum yana bin matarsa tana bin sani idan ka ka dawo kana bin matarka to lalacewa ka ta kai inda ta kai sai abin da matarka take so sannan za a yi to ka gama lalacewa amma a ka'ida mace tana bin namiji har ya zama suna da ka'ida suna cewa almar'atu ala dini zawjiha mace tana bin addinin mijinta ne idan mijinta ya zama salihi sai kaga ita ma insha Allah za ta zama saliha idan mijinta ya zama lalatacce sai ta zama lalatacce ta ta zama lalatacciya abinda zai gaggata maka haka hadisin da ke bayani akan karya azumi da rana ba a yi maganar matan ba wannan mutumin da ya zo ya ce ma manzali sama na halaka na halaka duk riwayoyin hadisin idan ka tattara su ba za ka ji an faɗi hukuncin macen ba me yasa saboda hiya taba'un li zawjiha tana bin mijinta ne to shi yasa iblis sai ya dage akan annabi adam alaihi salam amma da duka suka rinjayu da yaudara iblis to anan a'raf sai Allah ta'ala sai ya ce mana ne fa waswasa lahu shaytan iblis sai yazo yana musu waswasi ya sa musu kaikayi a cikin zuciyarsu ya yi musu magana ya ziga su Malam Ibn Qayyim ya ce wa alima aduwullahi annahuma idza akala ash-shajarata badat lahuma awratuhuma iblis ya sani cewa annabi adam da matarsa hawwa'u suna cin wannan itaciyar to al'aurarsa za ta bayyana shi kuma dama abin da yake so kenan su kaskanta a gaban Allah fa innaha ma'asiya domin bayyana al'aura sabo ne sabo ne shi yasa malamai idan suka tashi za su buga misali suna cewa malaman usulul fiqh ko malaman maqasid shari'a suka ce ababe uku su suke hana dan adam ya yi sabo akwai alwazi'u at-tabi'i akwai alwazi'u addini akwai alwazi'u sultani waɗannan ababen guda uku su ne Allah ta'ala ya aje su su hana dan adam sabo wanne ne na farko alwazi'u at-tabi'i ko su ce masa alwazi'u al-fitri Allah ta'ala da ya halicci dan adam ya sa masa wani ne hanawa a cikin zuciyarsa akwai ababe da yawa baka bukatar wani ya ce ma ba kyau baka bukatar sai wani ya ma wa'azi akai daga ciki akwai bayyana al'aura a cikin zunubai wanda dan adam ba wanda ya koya mata ya gane cewa bai kamata ba akwai bayyana al'aura shi yasa zaka ga yaro dan karami da ya fara wayo bai yadda ya zauna ba wando bai yadda a ganshi ba wando haka yarinya da ta fara wayo zaka ga bata yadda a ganta a ga al'aurarta wannan ɗabi'a ce Allah ta'ala ya sa ta a jikin ɗan adam shi yasa ranar da kaga ɗan adam ya kwaɓa kayansa yana yawo tsirara ko yana bayyana tsaraicinsa da waninsa to tabbas ya fita daga fitira ya fita daga yadda Allah ta'ala ya halicce shi kwakwalwarsa akwai matsala ka duba za ka ga har mahaukata da yawa in ba haukan mahaukaci ta kai mahaukata kai hauka ba to za ka ga mahaukaci ba yadda ya zauna tsirara macensa da namijinsa haka ne ko ba haka bane to dan adam Allah ta'ala ya sanar da shi cewa al'aura bayyana ta sa'o ne to shi kuma iblis tun da ya gano wannan to babban burinsa shine annabi adam alaihi salam ya zama al'aurarsa ta bayyana sannan tsaraicin na na hawa shi ma ya bayyana saboda haka sai ya ziga su ya sani da sun ci itaciyan nan Allah zai yaye musu tufafinsu wal ma'siyatu tahtiku satra ma baina Allah wa baina al-'abd sabo kuma shine yake keta alfarmar da ke tsakanin Allah da bawansa ina magana akan alwazir abu na farko ce na alwazir alwazi tabi'i ko su ce masa alwazi ulfitri abinda Allah ta'ala ya halicci dan adam da shi ya sa masa a cikin zuciyarsa a hankalinsa baya bukata wani ya ce masa wannan abun ba kyau na buga misali da al'aura bayyana al'aura daga ciki akwai cin dan uwansa dan adam tunda Allah ya halicci dan adam dan adam ba zai iya cin naman dan uwansa ba dan adam ya kama dan uwansa ya gasa namansa ko ya ci danye baya wannan shi yasa da kaga dan adam ya koma yana wannan wallahi ya tashi daga dan adam ulaika kal an'ami bal hum adad waɗannan sun zama kaman dabbobi kai gara ma dabbobin gida da su to na biyu shine alwazi shar'i idan ɗabi'an mutum bata hana shi sabo ba to sai Allah ya aiko annabawa akwai ababen da dan adam yake bukatar sai an mishi bayani a ce abu kaza ba kyau abu kaza ba kyau daga Allah amma kwakwalwarsa ba za ta iya gano masa ba ɗabi'arsa ba ta hana shi yin wannan abun ba sannan na uku akwai alwazi sultani akwai abin da ɗabi'ar ɗan adam ba za ta hana shi ba addini ma ba zai hana shi ba sai da gwamnati gwamnati ce kawai za ta iya hanawa shi yasa Allah ta'ala bai taɓa yadda mutane su zauna ba su da shugabanci ba shi kuma shugabanci dama ana kafa shi ne domin a samun mutane manya-manyan abubuwa guda biyu a jawo musu masalih a kautar musu da mafafi duk abin da zai inganta musu rayuwarsu ta duniya da ta lahira to haƙƙin shugaba ne musu duk abin da zai cutar da su a duniyarsu da lahirarsu haƙƙin shugaba ne musu kaga alwaji'us sultani kenan hukuma to kaga waɗannan kenan to sabo na bayyana al'aura yana ƙarƙashin abin da ke hana shi na alwajibul fitri to iblis ya san wannan cewa bayyana al'aura sabo ne mummunan sabo to shi yasa burin sa annabi adam alayhi salam da Hauwa alayhi salam su ci itaciya da sun ci wannan itaciyar da Allah ta'ala ya hana su shikenan sai al'aura ta bayyana saban su ya fito fili ce فلما عصيا انتهى كذلك الستر فبدت لهما سوآتهما a lokacin da suka kasance suka ci itaciya wannan shamakin da Allah ta'ala ya sa musu ne na al'aurarsu ta rufu shikenan kawai sai ta bayyana sai ta bayyana sai ta bayyana al'aurarsu ta bayyana fabadat lahuma sau'atuhuma فالمعصية تبدي السوءة الباطنة والظاهرة سابن الله ينا بين الأورا تفيلي لتقوي دل لوكا شند متين يسابع مع الله تو الله ناتشري مسا تفاتي نزوتيا لباس التقوى با تفافن دا الله يسا مسا نتقوى سا الله سي تشري sannan kuma sai Allah ya tona masa asiri a tsakar gidansa me yasa zaka ga mutum shekara da shekaru yana saba ma Allah a boye idan Allah ya tashi tona mashi asiri rana guda sai zunubin ya bayyana a inda bai kamata a gane shi ba sai a gane shi irin mutanen da suke zuwa suna lalata 'ya'yan mutane so nawa kake jin labari wani kawai sai ya je kawai sai je nemi yashi ai ba labaran ƙarya bane da gaske ne kawai sai zo ya ɗauki yashi a mota ko kuma ya tsaya yana kiranta yana mata irin muryar da suke yi kawai sai ta zo gab da shi kawai sai ka gane ashe babanta ne ashe ita ma tana yi shi ma yana yi an haɗe yau to kaga sharrin sabo ce shi yasa maganin sabo ka tuba ka bashi shi ce amma dai da kake boye kanka wa mahma takun inda mur'in min khaliqati wa in khalaha takhfa 'ala an-nas tu'lan haka zuhair yace idan mutum yana da wata ɗabi'a yana boye ta ga mutane duk lokacin da zamani ya tsawo yana ganin ai ba a san me yake ba to tu'lani sai an gano ta sai asirinsa ya tona Allah ka rufa mana asiri shi yasa ai suke cewa rufa asirin Allah kala biyu akwai as-satru min al-ma'siya akwai as-satru fil ma'siya as-satru min al-ma'siya Allah ya tsare ka ka daina sabo shikenan ka samu satrun min Allah ta'ala min al-ma'siya ka samu katanga karfe tsakaninka da sabo daga Allah sannan na biyu akwai as-satru fil ma'siya sabo Allah ya rufa ma asiri amma kai ta sabo kana kuntakawa amma Allah ya rufa ma asiri to kaga shine wannan saboda haka iblis ya burinsa ya bayyana annabi adam da da hawa asirin su ya tono al'aura ta bayyana shikenan saboda haka sai ya ziga su ci wannan itaciya daga cikin abin da ke tabbatar maka da sakamakon da Allah ke ma masu sabo shine ya ga musu tufafi ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه الزناة والزواني قراتا badiyatan sau'atuhu ai shi yasa manzo Allah sama da aka kai shi wuta ya gani ya aka nuna masa mazinata an nuna masa mazinata maza da mazinata mata tsirara sakamakon da Allah ya musu kenan kunyar da ba sa ji ta Allah a duniya suke bayyana al'aurar su ga waɗanda bai halatta su ga al'aurar su ba to sakamakon da Allah ya musu kenan a cikin wuta wannan hadisin yana cin Bukhari anan sama ya ga masu zina maza da mata tsirara a wuta Allah yana musu azaba Allah yana musu azaba ga su tsirara kuma a cikin ilimin mafarki na ce muku ban iya fassara mafarki ba ko amma wannan karantawa ne kawai ne kawo mun fassara mafarkinsa a cikin ilimin mafarki malamai suka tabbatar idan mutum ya mutu ka ganshi tsirara to alama ce ta fasadu dini alama cewa kun cika tsiyayar kai a cikin addininsa a duniya haka malamai suke fassarawa saboda ne saboda tsaraici bala'i tsaraici bala'i to shi yasa al'ummar da ta mai da bayyana tsaraici a cikinta ba wani bakin komai ba to alama ce ta sauka kushin Allah shi yasa kaga irin jahohin nan da ake magana a cire hijabi yara su daina sa hijabi a makaranta wallahi tallahi ba abin ai shiru bane bala'i ne suke son su kuntuko ma mutane hijabi haƙƙi ne na musulmai musulmi bai ce wani dole sai ya sa ba tunda ba hukumar musulunci ake da ita ba amma ba mu ce wani yayi ba mu mun yi kuma a ce ba za mu yi ba saboda ne wato mu bayan ƙasa bane kenan so daga hijabi wajibi ne mace ta sa hijabi di yarinya da ta balaga haramun ne ta fita ba lullubi haramun ne ta fita ba lullubi to ya za a ce yara za su je makaranta a ce ba za su sa hijabi ba so daga duk makarantar da ta ce yara ba za su sa hijab ba kamata ya musulmai duk su cire 'ya'yansu daga makaranta abinda za su yi kenan kuma waɗannan makarantun irin su ba wanda ya kai su son kuɗi mayun kuɗi ne na ƙarshe amma haka za ka ga an je mitin na PTA wasu su tashi suna magana hukumar makaranta ta tashi suna magana cewa ba ta yi da yara su riƙa sa hijab ba kuma iyaye suna ji saboda kin Allah kuma su shiru ai ana turanci a makaranta an iya turanci to ku zama yashi ai ba wanda ya kai shi ya turanci ku zama yashi saboda turanci ko ku zama ko kwaidin saboda yayin turanci kun iya turanci a kwace ma yayin kwakida ku gama ku je ku shiga wuta ma gani in za a yi turanci a wuta sai a yi turanci a filin Allah a filin tashin alkiyama sannan a yi turanci a wuta mu ga zai yi amfani so da ka ba daidai ba ne yawo tsirara sannan tsaraicin mace ya bayyana ya bambanta da namiji tuntun ka'ida ce kowannen ya haddace ta wal mar'atu kulluha awratun illa wajhaha wa kaffaiha mace gabaki ɗayanta al'aura ce amma banda fuskar ta banda tafukan hannunta su kadai ne aka sauƙaƙa mata ko a sallah suka bayyana ba komai amma sai a ce wai yara ba za su sa hijabi ba baligai makarantun da 'ya'yan musulmai ne kashi saba'in da biyar a cikin waɗannan makarantun amma da nini suke suke zuwa makaranta amma an yi magana mutane su yayi ana turanci a can ko mai turanci oho turanci bai da bambanci da hausa wani zama hausa ta fi shi wallahi hausa ta fi turanci fasaha ba ce ka a koya ba da a iya وخذ لغة المعاصر فهي دنيا أما ولا تجعل لسان الأصل نسيا والله غار بك إيه تورنشي با دا بك إيه هوسك با كن جهد رنسواتا با أسارة دم بك إيه تورنشي با أما دا أسارة كيب هوشي نيكو كيب فلاتي نيني وكا بك إيه يارنت با خاقت إينا نينا فكوشينا يارن وكا بك إيه با to shine za a je kuma sannan makarantun da ake da su masu tsara mutuncin ƴaƴanku ba su turancin na sha nana ta wannan wanda ya aka masa shaida can a can inda turawan suke suka shaida suka ce shi golden voice ne makoshinsa na zinare ne bahaushe ne ko me tafa balewa wani yare ne namu ne ko nasu ne musulmi ne ko ba musulmi ba ne to shine sai wani zai na faɗa maka turanci yaren da ake koya ko ba a je makaranta ba mutane da suka iya turanci ba su je makaranta ba to sai an je an kafartar da ɗanka an mai da yarka ta zama fasika tafi ƙarfinka akan kawai ka koya mata turanci ga kuma makarantu ne yanzu wacce hujja kake da ita duk makarantun da ake da su yanzu a nan zariyar mu nan kawai makarantu da suke da shiga ta addini a koya ma ɗanka aƙida a koya ma ɗanka larabci a koya masa turanci a koya masa kimiyya ya iya komai amma wai ba za ka kai shi ba ba ka yi da waɗannan ba ni ban yarda da standard ɗinsu ba sai ka ce kai kana da standard ɗin sai ka ce kai standard kake to kaga shi ne wannan rudin sau da al'aura bayyana al'aura a cikin al'umma bala'i bincike ya tabbatar hatta kallon al'aura yana rage ƙarfin ido ƙarfin gani bincike ya tabbatar da wannan sannan yana doshe kwakwalwa yana doshe maka kwakwalwa sannan yana mai da kai ka koma ka zama kamar alade ba ka da kunya in ka saba ganin al'aura shi kenan kowannen mu da idan ya ga wani abu wanda ake bayyana na al'aura shekarun baya can dan kaɗan sai kai haka haka ana amma yanzu fa mutum da an saba to haka zunubi yake to shi kuma iblis abin da yake so ai tai kenan sannan kuma idan al'aura ta bayyana a cikin al'umma to sabo nau'uka kala kala za su bayyana sabo kala kala za a yi tai Allah shirye mu ya ganar da al-Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi yace Ibn Abbas da yazo karantawa wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajarati illa an takuna malakaini ibnu abbas yana yana karanta bil kasri illa an takuna malikaini sai dan ka ku zama sarakai an an ce al malik sarki in an ce al malak malaika walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisu kaga al malak kenan amma al maliku to sarki kenan amma al malak malaika to ibn abbas an ruwaito daga gare shi duk da qira'a ce da bata cikin alqira'atul ashr bata cikin alqira'atus sab'u wa qala ma nahakuma rabbukuma illa an takuna malikaini sannan al-imam ibn abi yahya ibn abi kathir sai daga cikin manyan manyan manyan tabi'ai shi ma haka ya karanta sannan an samu wannan qira'a daga al-imam ad-dhahhak al-imam ad-dhahhak ibn muzahir shi ma ɗaya daga cikin tabi'ai kanana dukkaninsu sun karanta da illa an ta kuna malikai ne ai Allah ya hana ku ku ci itaciyan nan ne don kar ku zama sarakai guda biyu ibnu abbas ya ce ai ƙira'a ayar ma cin su wata hana goyon bayan ƙira'arsa domin Allah ta'ala ya ce ne فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد سيتم وملك لا يبلى kaga can illa an takuna malakaini malikaini aw takuna min al-khalidin mun sama in ka dauki fassarar karatun Ibn Abbas cewa mulki ake nufi kaga sarakai masu mulki guda biyu sannan kuma ga khuluji dawwama aw takuna min al-khalidin nan kuma sai ya ce me hal adulluka ala shajaratil khuldi kaga dawwama mana sannan me wa mulkin la yabla kaga mulki ya zo to amma dai wannan kira'a ce shadda ba ta cikin kira'o'in da ake karatun sallah da su amma a tafsiri ana ambatanta musamman ma kuma wacce aya ta goyi bayanta sayyiduna abdullahi ibn abbas ya kafa hujja da wannan yace mulki iblis ya yaudari annabi adam da mulki shi yasa zaka ga yau ƴaƴan adam alaihi salam duk abin da za su samu mulki sai su yi akwai wanda ya kashe baban shi saboda ya hau mulki kwanan nan ma ta faru wallahi alim ko haka ne ko ba haka bane oho ya je hau mulki baban shi kuma ya tafi lahira kun san wanda nake nufi da ya kashe baban shi saboda mulki wanda shi ya haife shi saboda mulki dan uwa wa da kani kani ya kashe wa saboda mulki ta faru ko bata faru ba ta sha faru sannan ɗan adam ya yadda a kashe mutane dubbanni don shi ya mulki akwai shugaba ko wani saraki lokacin da za a naɗa shi mulki cewa ya ko za a ƙarar da duka mutanen garin a ƙarar da su daga baya za a samar da wanda za mu mulka sau da ka ta buɗe musu wuta in sun ce ba su yadda ba to daga can ya samu iblis ya san yadda Allah ta'ala ya jarabi dan adam da san mulki shi yasa zaka ga hatta da Allah ta'ala yake faɗin cewa mulki nasa ne sai ce qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha sai ce ne wa tanzi'u annaz'u ne akwai wanda in ranar da zai bada mulki in ya mika ma kenan da kuka yake mikawa akwai kuma wani guduwa zai ba za a iya ba za a iya handin oba ba saboda zuciyar shi ba za ta iya ɗauka ba akwai kuma wanda sai dai a zo a fitar da shi daga gidan mulkin da ƙarfin tsiya kaga wannan wata jifilla ce ta ɗan adam to iblis ya fahimci wannan sai yaudari baban mu annabi adam alayhi salam da wannan ko kuma ya yaudare shi da kasancewar mala'iku saboda ya san mala'iku mala'iku halittun Allah ne masu daraja ya zauna a cikinsu to sai yaudari annabi adam a fassara farko kenan kira a farko illa an ta kuna malakai ne kar ku zama mala'iku guda biyu Allah baya son ku zama mala'iku guda biyu shi yasa ya hana ku ci wannan itaciya ka je ka ci yayi ta zuga annabi adam alaihi salam kaga shine wannan saboda ka iblis babban abin da yake yaudara dan adam da shi shine waswasi waswasi wannan zancen zucin da yake sama mutum malam ibn qayyim sai ya kasa su hawa hawa sai ya ce da su il khatara fa in lam taf'al sarat fikra fa qawimha wa dafi'ha bi dhiddiha fa in lam taf'al sarat qawla fa qawimhu bi dhiddihi fa in lam taf'al sarat fi'la fa qawimhu bi dhiddihi fa in lam taf'al صار عادة فيصعب عليك علاجها malamin qayyim yace da kaji wasi na iblis shedan ya fara taka maka wani abu abu a zuciyar ka mara kyau to kai sauri ka kori wannan tunanin shi yasa ana migration ana hijira daga tunani zuwa tunani idan ka ji kana wani tunani mara kyau to yi kokari ka dauke zuciyarka ka koma wani tunani mai kyau kana tunani mara kyau to da ka ji wannan tunanin mara kyau a kwakwalwarka to yi kokari kai kai sauri kai hijira ka kaura kai kaura ka koma wani tunani mai kyau idan baka yi ba to zai zama maka zancen zuci na yau da gobe zancen zuci na yau da gobe sai ya zo ya kankane maka a zuciya gashi a zuciya amma ba za ka iya faɗa ma kowa ba ji ake ban labarin wani yaro wai wata yarinya yake so amma bai taɓa faɗa ma kowa ba har ta kubuce masa duk hanyar da ya san za ta mutu sai ya je ya zauna a wajen kawai a ga haka kawai shi dai ya ganta suna tare da abokanan shi kawai sai su neme shi sai su rasa a aka gano shi sai a je sai abu waje kaza kawai sai a gan shi a shi ya je ya zauna ne ta zo wucewa za ta dawo makaranta sai wannan wace wani irin bala'i ne wannan ya zama masa fikira to daga nan idan ya zama maka tunani a zuciya na yau da gobe idan baka daina yi ba to zai zama maka kafarta shine misalin da na buga mana dazu mutum yana tafiya a titi kawai sai ka je yana karanta wasiƙar jaki kawai shikenan abun abun koyi sai ya bayyana sai ka je yana bayyana abin da ke cikin zuciyarsa idan ka furta so ɗaya in ji malam ibn al-qayyim to kaka sake furtawa ka yi kokari ka yaki wannan tunanin da har ya zo bakinka in ba haka ba za ka aikata me yasa ake hukunta mutum da abin da ya furta a baki ko da bai aikata ba idan aka samu wani ne ma ya je irin aikin da aka ji ya furta yara guda biyu suna magana da sai ce sai na kashe ka bai je ya kashe shin ba kawai sai Allah ya karɓi ran wancan wa za a tuhuma baki shi kan yanka wuya maktarur rajuli baina fattaihi haka balarabe yace makasar mutum tana tsakanin lafansa guda biyu to idan ka aikata so ɗaya ɗin nan a matsayin ɗanɗane to kaka sake ɗanɗanawa in ba haka ba za ka saba in ka saba to ba za ka iya denawa ba ba za ka dena ba Allah ya tsare mu to kun ga matakin kenan so daga iblis daga wasuwasi yake fara ma mutum ya ta zuga mutum in abun furtawa ne ya sa ka faɗa a baki shi yasa shi kuma Allah ta'ala a cikin hikimarsa sai ya zama abin da mutum ya sa a zuciyarsa amma bai faɗi ba kuma bai mai da shi ya zama aƙidarsa ba kuma bai aikata ba to Allah ta'ala baya kama shi da shi hadisun nafsi ma'fuwun an maganar zuci da mutum yayi bai furta ba bai aiwatar ba kuma bai mai da shi ya zama aƙidarsa ba me aqida abin da ya kudirta cewa shi yake bauta ma Allah da shi a kansa ko shi yake rayuwa a kansa ko da bai faɗa mu kaga wancan mai zuwa yaje ya kalli wannan yarinya ai ya zama mata aqida sai dai Allah shi kyauta ya zama aqidarsa to idan ba irin wannan ba dan zancen zuci da zai zo ma mutum Allah ba zai kama mutum da shi ba ba zai yi masa azaba da shi ba kaga rahama ce ta Allah so da kanan iblis an cusa masa bakin ciki dan ya dan sa maka wani tunani mara kyau to ba za a kama ka da shi ba sabanin addinin kiristanci rubuce yake a cikin bible cewa da mutum zai ji a ransa cewa ya kama zai yi zina da wata to ko bai yi zinan ba sai a rubuta masa zini har gano ne yin addini ne to saukin Allah ta'ala da rahamarsa a gare mu sai ya zama abin da ka sa a zuciyarka baka riga ka furta ba kuma bai zama ka ba baka aiwatar da shi a aikace ba to Allah ta'ala ba zai kama ka da shi ba Allah ya gafarta mana to kun ji wannan aya yadda iblis ya zo ya fara yaudarar babanmu da matarsa Hawwa ya yaudare su har suka ci itaciya wannan darasi ne babba da Allah ta'ala yake karantar da mu cewa kan mu biye ma iblis iblis kullun tunaninsa ya za a ya sa mana waswasi ya ziga mu mu saba ma Allah subhanahu wata'ala kuma ta hanyar zuciya ta hanyar rayukan mu zancen zuci ya zo ya ta saka maka abubuwa shi yasa da ka ji mummunan tunani to kai kokari ka bashi in ka ji yaki barin ka kai ta isti'aza kai ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim da izinin Allah Allah zai kwaran yan maka da wannan mummunan tunanin ka koma kana tunani mai kyau Allah subhanahu wataala ya shirye mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu ba za mu iya shiga aya ta gaba ba duk da tana da alaka da ita ita ce wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin sai mu batta sai Allah ya kai mu karatu na gaba gobe in muna da rai da lafiya sai mu dora Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu akwai sakon masallaci wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in